shine as-sala dan ita sallah ibadu dini duk wanda ya tsayar da ita to addinin shi na nan jam a tsaye wanda ko wulakanta ta abinda bai kai gare ta ba dama wulakantacce ne a wurin shi har kalmar shahada sai ya wulakanta bare hajji bare azumi bare zumunci bare tausaya na ƙasa ai waɗannan dama ba wasu abebe ba ne sai ya wulakantar da su gaba ɗayansu tun da ya wulakanta sallah jama'a kun gane wannan ko Allah kyauta to kaji sannan watan sai kaga suna kokari suna ba da zakka wa amaru bil ma'ruf sai ga suna yin umarni da abubuwa masu kyau ina ma ce waɗannan shugabannin nama haka suke ai da mun ji daɗi wa nahau anil munkar kuma sai kaga suna tsayuwa tsayin daka suna hana miyagun ayyuka to waɗannan su ne ma shugabannin miyagun ayyuka mu shugabannin namu su ne shugabannin miyagun ayyuka yau a ƙasar nan saurayi zai je gama jami'a ya tafi da 'yan takardun shi yana neman aiki a abuja akwai masu neman irin waɗannan samarin sai ce tabba za ka samu aiki sashi ɗaya yawa amma sai in za ka yadda ka ba mu haɗin kai haɗin kan ne zan je da kai wurin wani zai luwaɗi da kai ne yana yin luwaɗi da kai shi kenan gaskiya za ka samu aiki yanzu da yawa yara haka ake musu in sun tafi abuja neman aiki waye zai luwaɗi da shi ɗin shi ne shugaban ma'aikatar shugaban ministirin jama'ar musulmi su sha giya su luwaɗi su zina su saci kuɗin hukuma a'a to duk ba wannan ba in ka ji an ci kawunan 'ya'yan mutane su ne in ka ji an kwakula ido su ne idan ka ji an yanke nonon mace ko farji su ne to waɗannan su ne fa waɗanda Allah ya ba iko ya mallaka musu ƙasar a hannu ka ji su yanda suke ka ji abubuwan su da suke tsayarwa duk ko mutumin Allah in Allah ya mallaka mai ƙasa ya ba shi mulki abin da yake fara yi shine tsayar da sallah ita ko sallah Allah Qur'ani ya riga ya faɗa inna salata tanha anil fashai wal munkar sallah duk abin da alfasha ne tana hana yi duk abin da mugun aiki ne tana hana yi to su ba su sallah sai tsafi Allah kyauta sai ga suna hana miyagun ayyuka walillahi aqibatul umur karshen ko waɗanne al'amura kuma ga Allah suke koma saboda haka in ma kaya mulkin arziki al'amari dai gaba ɗaya ƙarshe wurin Allah zai koma in ma ba na arzikin ka ba bari mu je lahira ka gani an gane ko wannan aya tana suratul hajji aya ta 41 wa min al'amri bil ma'ruf yana daga cikin umarni da ake neman musulmi ya rinka yi game da abin da ya shafi abu mai kyau adda'autu ila kulli ma da'a ilaihi islam ka tashi tsaye ka rinka yawo unguwa unguwa masallatai masallatai gari gari ƙasa ƙasa kana yin kira zuwa ga dukkan wanda musulunci ya kira zuwa gare shi duk wanda musulunci ya kira shi ya zo ya musulunci to ka je ka kira wannan jama'ar musulmi kun gane ko wasu bayan Allah wasu likitoci suna na a biyu nan akwai wasu pharmacist mata wannan satin daga masallacinmu ranar asabar suka ba da kansu aka tafi da awa da su suka siyo magunguna na wurin dubu hamsin ya wuce dubu arba'in sun je cikin dazuzzukan nan tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba sun duba a ranar asabar kawai mutum ɗari da goma sha shida an ba su magani an dawo cikin garin ancau gari ya waye sun duba mutum aƙalla guda hamsin mutum hamsin ana maka ana duba ka kuma ana nuna maka kawai wannan don Allah ake ma mu musulmi ne musulunci ne umarce mu da wannan aikin to har waɗanda ba musulmi ba sun ji daɗin wannan abu da aka je aka yi musu sun dame ni da waya yaushe za a dawo to shi ko za a dawo sai an ƙara haɗa wata dubu hamsin ɗin koko shi kenan ai kai za ka yi abin da za ka iya ne sai ka bari in an je lahira kuma kowa ka ga yadda za a yi da shi ba dai kana da damar kai ba kaki shikenan ai Allah ya kyauta to ka dai ji yana daga cikin umarni da abu mai kyau da waccan aya ta kawo shine kira zuwa ga dukkan wanda musulunci ya kira zuwa gare shi ibtida'an bi aqidatit tauhid kuma in zaka kiran ka fara yin kiran ne kan a zo a ba aqidan nan ta ta Allah an gane ko a fara da aqida ai garan bawul ai sabis ba guru ba laya ba boka ba tsubu ba duba ba malam mai gobe da nisa ba rubutun sha an gane ko ka fara da wannan irin yadda dai malaman izala suka rinka yi wuta-wuta da zafi-zafi wurin kuma hikima a sa hikima domin ƙur'ani da ya zo ya zo da suratul muminuna ya zo da suratul kafiruna ya zo da suratul munafiquna wurin zafi a yi wurin sanyi a yi amma ba a tsaya kawai kullum jahannama khalidi na fiya abada duk ciki za ku shige a ba za su fahimci ka ba amma an yi wuta to wurin sanyi kuma sai a yi sanyi jama'a kun gane ko Allah ta hiya asasul amri wanda aqidan nan ta kade ta Allah ita ce fa foundation na duk wani al'amari jama'a sallah in ba tauhidi to ta rushe komin canta azumi in ba tauhidi ya rushe komin can azumi hajji in ba tauhidi ya rushe komin can hajjin zumunci karatun qur'ani idan dai ba tauhidi mai kyau to ya lalace saboda haka in za ka yi kira ka fara da shi domin annabin tsira da shi ya fara shekara goma sha uku bai taɓa cewa a yi sallah ba a goma bai ce a yi hajji ba bai ce a yi komai ba abin da yake cewa a yi shine kawai tauhidi a kaɗaita Allah a tsaye da aƙida a gyara ta ba shirka ba kafirci saboda haka aƙidar kaɗaita Allah ita ce foundation ita ce tushen duk wani al'amari wa miftahil khair kuma ita ce mabuɗi din na wani alheri duk wani alherin duniya da lahira in dai akwai tauhidi to ka rike ki ka rike makulli na wannan alheri amma a rashin sa'a akwai shirka tare da kai to matsala ta uku wannan ki na alheri a lahira da duniya ya kubce ya faɗi ƙasa ya kuma zinduma cikin rijiya mai gaba duhu kuma ga duhu ba kuma kura ba wanda zai iya shiga wantiha'an kuma ka zama mai ƙara kewa wurin yin kira bilhassi da kwaɗaitar da waɗanda kake kira zuwa ga su zo su bi musulunci ka kwaɗaitar da su ala sunan kauliya a kan sunnoni na magana an gane ko in za ka shiga gida bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa ala rabbina tawakkalna sunna ta zo da haka in za ka fita bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah اللهم إني أعوذ بك أن أدل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جهل علي إن كاشي مسلاتي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم duk abin da za ka yi abinci za ka ci bismillah awwalahu wa akhirahu alhamdulillah in ka gama allazi at'amani hadha warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa sunnoni dai na magana ga sunan iri iri karin akwadaitar da waɗanda ka kira zuwa ga addini su kula da su in zaka sa riga ga abin da zaka faɗa in zaka cire ga abin da zaka faɗi in zaka shiga kaza duk abin da zaka yi a nuna maka ga abubuwan da sunnoni na magana suka zo da shi an gane ko wal fi'iliya da kuma sunnoni na aiki salatu duhani rakatul fajiri ne a'a tashi a je a gaida mara lafiya ne kai ziyara makabarta ne taimaka ma wani ne abubuwa dai waɗanda sunna ta zo da shi na aiki ka dage ka kwaɗaitar da waɗanda kake kira zuwa ga su musulunci su rinka kula da waɗannan abubuwa kenan wa a ko mutum ya rinka kai komo yana aiki tukuru shi ma bai huma cikin kwaɗaitar da mutane kan abin da ke tsakanin sunnoni kauniya da fi'iliya targiban fil khairi dan kwadaitar da su cikin aikata alkhairi wa tahziran min ash da kuma jan kunnan su da gargadin su game da abin da yake na sharri wa min an-nahyi anil munkar yana daga kuma hana miyagun ayyuka an-nahyu an shirki ba an ce al'amur bil ma'ruf ba ka ji abin da ake cewa kai ko to hakanan daga cikin hanin da aka ce kai kan aikata miyagun ayyuka to annahyu an shirki ka tsaya tsayin daka wurin hana mutane wa Allah shirka jama'a ba abin da ya kai watan shirka zama bala'i da masifa ba abin da Allah ya fi jin zafi irin shirka kuma ko ɗan adam yana da wannan ɗabi'a baya son shirka jama'ar musulmi kun gane in kana son ka gane haka Allah ya sa kai saurayi ne ba kai aure ba kana da budurwa tana son ka kana son ta kuma son kowa ce ita kin wanda ya rasa kuma ka san tana son ka ne saboda Allah dan baka da komai muna tashi karatun nan dama kun yau zaka zo ka kama hanya ka tafi kana karya kwana sai ka ga wata irin mota ga tunan irin annual discussion din nan an yi fakin da ita a kofar gida kuma sai ka hango wata da hijabi irin wannan hijabin da budurwar ta kake sawa ga ta tsaye a bakin mota an buɗe motar an sako kafa waje sai ka ga kamar baka gani sai ka ɗan ƙarar buɗe ido da kyau anya kowaye wannan tun daga nan za ka ji gaban ka yadda to dan adam kenan fatan shi ma bai so a mai shirka kenan waye zo wurinta an gani kuna kallon wani fa ya zo ya ce manzan Allah shin kana ganin idan na koma gida yanzu na je na iske wani da matata akan gane yana zina da ita me kake ga zan mai kama annabi ya bada ansa wani taraf sai ya miƙe ya ce sai kai tambaya wasu tambaya ka sa takobi ka datse ne kai kawai sai sahabbai da ke wuri suka a'udhu billahi habawa ne daga ya saba ma Allah ba sabo bane sai ka datse ne kai ya annabi ya ce to watan wane kun ga yana da tsananin kishi ko suka ce ka ai kishin nashi ya kai ya ce to na rantsi da Allah na fi shi kishi kuma na rantsi da Allah Allah da ke saman samai bakwai ni kuma ya fi ni kishi kun ga ai so ne wani ya haɗu da shi akan matarsa to ni na fi shi kishi akan haka ban san mu haɗu da wani to kuma Allah ya fi ni kishi akan a haɗa shi da wani kai ma ka san haka kake kana kalla wani a kwanar tantan ya da kalmar gora aka faɗa kwana ciwo kawai da mota sai ya hangi wani tsaye da budurwarsa me suke tattaunawa saurayin ta ne ya aka yi da ran shi ya ɓaci kawai sai kwana koma gida da kalmar gora aka faɗa yi a nan wurin kwanar cancan yana kuma je ɗauko bindiga kawai dama yana da bindiga daga zuwa kawai kalli wannan saurayi daram ya harbe shi ya wuce ya gan shi da budurarsa me yasa ya kashe shi shi ma yana so ya zama wahada hula sharika lahu ne a wurinta ba haka bane jama'ar musulmi kun gani shirka bala'i ne shirka masifa ne shirka bala'i ne shirka masifa ne in kana son ka gane haka yawan an koma gida irin karfe sha ɗayan da rabi ɗin nan na dare ka gana kwanta da wuri yanzu ai ka ɗan yi haka lalubo wani hoton wata budurwa kawai dan dai ka gwada matarka tana son ka daga shi ko ba ta son ka sai ka ɗan yi haka kana murginawa sai ka zaro sai ka ɗan yi haka kawai kakka bari ta ga waye to duk yanda za a yi sai ta ga wace ce kuma sai a yi sa'a ka aro hoton wanda ta fi ta kyau ne to gabanta tana kallo faduwa zai kuma ina tabbatar maka a wannan daren ba za ta iya bacci ba yanda ta gyara naka za ta ga dare wai kuri kenan me yasa wai dan me za ka kawo hoton wata bayan ita gata to amma me yasa kike wa Allah shirka ki je wurin boka ki je wurin dan sihiri ki je wurin dan duba ba daɗi kike wa Allah ke jama'ar musulmi kun gane Allah kyauta saboda haka duk wanda zai hana mugun aiki to ya sani abun farko da zai fara da shi shine shirka a tsaya a gwagwarmaya sai an ga an kawar da shirka a doron ƙasa kuna kallon tsuntsu ma kenan yana kishi shirka ya ga ana wa Allah ba mun karanta nan ba tsuntsun alhuda tsuntsu a ce ya fi ka damuwa akan haɗa Allah da ake da wani kai ana shirka baka damu ba amma tsuntsu ya ga ai ba zai yiwu ba sai ya ba da gudunmawa akan hana wannan shirka amma kai ba ruwanka Allah kyauta to yana daga hana miyagun ayyuka hani akan shirka wal bid'a kuma dole a hana bid'a an gane ko yan ɗari ku sai dai su hakuri duk abin da bid'a ne kai ta faɗa ba kyau a bari jama'ar musulmi kun gane wannan duk abin da bid'a ne dole sai an hana mutane yin shi domin laraba na cewa fa al bid'atu baridul kufri kaga ita bid'a a dare shi ne na kafirci duk wanda ke son ya zama kafiri jama'a kun gane duk wanda ke so ya zama kafiri to ya fara yin bid'a yanzu nan zai gaishe a gidan kafirci inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma ita bid'a bala'i ce masifa ce bala'i ce masifa ce jama'a kun gane bid'a bala'i ce masifa ce dan annabi yana cewa Allah yana sha makance kanshi da karɓar daga tubar dan bid'a malamai suka ta kai komo karanta riyadu salihin na yi malamai na ta kai komo to wai me annabi ke nufi shin tubar shi akan wannan bid'ar koko duk wanda ma'abucin bid'a ne to Allah yana sha makanta kanshi daga karɓar tubarsa to tubar shi akan wannan bid'ar koko duk abin da yake in ya ce Allah na tuba Allah ba zai karɓa ba wasu malamai suka ce duk abin da yake tunda yana bid'a in ya ce Allah na tuba Allah ba zai karɓi tuban ba sai ya bar bid'a wasu ko suka ce a ita wannan bid'a ce kawai Allah ba zai karɓi tuba shi a kanta ba tunda da yana yin ta Allah kyauta to dole ne mai umarni da mai kyau da hana miyagun ayyuka ya fara da shirka sannan bid'a babu abin da ke lalata addini in an yadda za a yi shi illa bid'a tana shiga cikin aiki kuma tana ɓata shi dan annabi ya ce ita bata ce mabucinta kuma dan wuta ne wa kaba'irul dhunub sannan kuma dola dole daga cikin hannun da zaka rinka yi kan miyagun ayyuka ka rinka hani kan manyan alkaba'i manya manyan zunubai jama'a kun gane wa sagiriha da kuma kananan zunubai to amma kun ga da yawa malamai na tarihi suna cewa ba wani laifi babba ko karami duk ɗaya ne domin abin da za ka kalla shi ne wanda ake wa laifin amma ƙwar'ani suka ce ya zo da nuna wasu ƙanana ne in an danganta su da manya ne misali kai ne yanzu aka yi haɗari sai kai targaɗe kana ɗan takawa haka kana takawa ana cewa tsaya a gyara maka mana kana oyo oyo haka sai aka zo da wani wuyan shi ya kari gadon bayan shi ya kari cinyar shi ta karye duka biyun ƙwaurin shi ya karye duka kanshi ya fashe ga kwakwalwa amma yana numfashi sai kuma kana wayo kana ɗin tagira ka yi targaɗi to yanzu naka ciwo ne da ba na shi amma tun da ya zo yanzu kai ba ma mai kallon ka da abin kallo na yanzu jama'a kun gani saboda haka bari ku ji yanzu idan ka je kana kallon mace to laifi ne amma yana zama ƙarami ne in ka je kana yin zina to sai a ce wannan ya zama karami ana sa kun gani amma in ba ka yin zina kana zaman kallon matan mutane sai a ce laifi ne kake yi babba fa ka bari tunda kai shi ne babban aurenka tunda ba ka wancan kuma ana kallon wanda ake wa laifin ne wai Allah fa ake wa amma ka ce karami ai ana ce mai karami ne in ji wasu malamai saboda kallon ga wani babba ana aikatawa ko kuma ga wani wanda ake gayafi wanda ake aikatawa Allah kyauta saboda haka za a rinka hana manyan zunubai da ƙananan wa ta'ahudin nafsi da kuma da kuma kula da rai kular rai wa mutaba'atiha da kuma bibiyar rai fil ibtiadi wurin nisanta an jami'il manhiyat dole ne ka rinka kula da ranka kana kana bibiyar abubuwan da take so kana sa ido kana da kana ba da cikakkiyar kulawa wurin nisanta an jami'il manhiyat ka nisanta daga dukkan abubuwan da Allah ya hana dole ne ka rinka kula kana nisanta kan duk abubuwan da Allah ya hana kana kuma bibiyar ranka anya ko ba ta yin abin da Allah ya hana eh to sai ka ce to a ƙara nesa dai wal musabaqa da kuma ƙoƙarin ka riga ‘yan uwa fi jami'il khairat cikin aikata dukkan wasu abubuwa da suke na alkhairi duk sanda ka ji wani abin alkhairi to ka yi kokari ka riga kowa a cikin ɗan uwanka musulmi aikata wannan abu wattan bi da kuma faɗaka limadakil shaitan ga hanyoyin da shaitan ke bi yana shiga jikin mutum allati yasiru fiha mal insan wanda shaitan ke yawo a cikin wannan hanya ga ɗan adam jama'ar musulmi kun gane watan wannan yasa yake da matukar mahimmanci kowa ya kokari ya mallaki littafin talbisu iblis in Allah ya so za mu zo za mu karanta littafin nan a masallacin nan watan za ka ji irin hanyoyin da shedan ke bi yake fata-fata da kowane irin mutum ‘yan mata da tsofaffi maza da mata da samari da malaman ƙur'ani da malaman hadisi da malaman fiƙu da malaman luga da 'yan boko da 'yan arabiya da 'yan kowa da 'yan iskan gari da mutanen kirkin gari duka kowa sai ka ji ga irin hanyar da shedan yake bi ya shiga jikin shi ya bata shi kuma hanyoyin da shedan ke bi yana bata mutane yana yin amfani da hanyoyi ne manya guda biyu manyan hanyoyi guda biyu da su yake amfani ko dai hanya ta shubuha ko hanya ta sha'awa hanya ta sa maka shubuha kana bin Allah sai ka rinka ganin ka to ani kullum ma ni sai in rinka ganin fa kullum wahala ma nake yanzu kullum fa yanzu to me nake da shi ni nan duk abin nan da nake sai ta sa maka shubuha kana ganin kai kamar ma Allah fa ba da gaske bane da kana tsananin biyayya ga Allah sai aga ka fara ragewa to shubuha ce ta kama ka to sai kuma sha'awa na mata ko kuɗi ko rayuwar duniya ko wani abu dai ko mota ko gida sha'awoyi dai ga su ɗin iri-iri shedan dama manyan abubuwan da yake amfani da su kenan wurin rikita mutane kai kana sha'awar a ce kai wata tsiyani kana sha'awar a ce ka iya qur'ani kana sha'awar a ce kai ma kana zama kana karantarwa duk irin waɗannan shedan ke bujurowa mutane in ba kai da gaske ba wurin haka to sai kai ka ƙasa dan sanda zaka zauna yin aikin sai ya zan qur'ani ne kake karanta amma kana so ne kai ma ka burge ka ba da sha'awa sai ya zama aikin ya zan ba dan Allah ake yi ba a ƙarshe sai ya zama abin da Allah yake cewa Qur'ani wa badalahum ran kiyama kenan min Allah ma lam yakunu yahtasibuna Allah ya tsare mu hatta idza lam yastati iqa'ahu fi shirki har dai idan shi dan bai samu dama na aukar da mutum a cikin yi wa Allah shirka ba to kun ji ko ka faɗaka kan hanyoyin da shedan zai iya shiga jikinka to idan shedan ka sani bai samu damar aukar da kai kaiwa Allah shirka ba awul bida bai samu damar aukar da kai cikin yi wa Allah bid'a ba awul kaba'ir bai samu damar cusa ka kana zina ko luwaɗi ko yankan kai kisan kai ko kuma kana sata ba awul saga'ir in bai samu damar cusa ka kana kallon mata ba kana fira da mata an gane kana runguman mata kana taɓa jikin mace a motar haya ko kana ɗaukan mace a mashin ɗin kan kai ɗan mashin in shekan bai samu damar sa kana irin wannan ba ka shiga mota haya ka zauna kusa da mace shekan sai ya cusa maka yin haka sai ka zauna kusa da mace baka damu ba a kana hayan mashin ne sai ka rinka ɗaukan mace baka damu ba to idan shekan bai samu damar yi maka haka ba ko awal ingimasi ko awal ingimasi fil mubahad ko kuma ya nutsar da kai a cikin abubuwan da suke na halas jama'a kun gane ai ya halatta mutum ya yawon bude ido ko tunda qur'ani ya zo da haka to amma sai ya zama musulmi a rayuwar shi bai da aiki sai yawon bude ido gaba ɗaya sai ya nutsar da rayuwar ka kawai aikin ka kenan to akwai abubuwan da ya kamata ka kula da su wannan yawace yawacin sai ya hana ka ba wannan ba ya halatta ka shirya diyafa ka gayyaci mutane su zo su ci abinci halas ne amma sai ya zama kullum aikin ka shirya diyafa ga yakin ana karatu kun tare cin diyafa ba kwa zuwa wannan kenan ko kuma buɗe rediyo kana sauraron labaru ya halatta tun da labaru kake ji amma sai ya zama ana sallah kai ba ka san labarin da ake kubce maka ka nutsa a cikin abin da ya halatta har ya haifar maka da matsala tsakaninka da ubangiji to in duk shedan wal iksar minha da yawaita wa kai abubuwan da suka halatta yanzu wani sai kaga kayan sawa shi sun kai ɗari kayan sawa kawai sun kai ɗari duk shaddar da ya gani shi ya ɗinka irinta jama'ar musulmi kun gane shedan ya mantar da shi kallon waɗanda ba su da shi gashi yana cikinsu amma bai gani to wannan ya nutse ya kuma yawaita wa kanshi abubuwan da suke na halal to in shedan duk bai samu dama akan haka ba game da kai shagalahu sai ya shagaltar da mutum ya ɗauke wa mutum hankali bil umuril mafdula alal fadila sai ya shagaltar da kai da ya shagaltar da kai akan abubuwan da su aka fi akan waɗanda su suka fi ga abin da ya fi sai ka je ka tare ma abin da aka fi shi jama'a ku diba yanzu idan ka zo kana yin nafila nafila wa ake ba Allah ba kana cikin yin sallan nafilan nan sai mahaifinka kuma yake ka sai ta cewa ne yanzu wannan ai abu ne mai falala sallan nafila ko to sai shi dan a lokacin sai maza ya ce to kana sallan ne zaka sallame ka ansa kiranta sai ka ki sallamewa ka ansa kiranta sai ka ci gaba da sallar to shedan in biyarsa hanyar da zai bi to sai ya cusa wa mutum irin wannan sai ya dora shi akan abin da an fi bayan ga abin da ya fi a lokacin da kana cikin sallan nafila babanka ko mamanka ta kira ka ai sai ka ansa kawai nan ko sallama ba za ka yi ba sai ka ansa domin ita sallah ai nafila ce wannan aikin ko na ansa kiran wajibi ne to dan me zaka fifita nafila akan wajibi kun ji misali ɗaya shedan sai ya dora maka irin wannan tunanin kana sallan nafila babanka ya kira ka ki ansawa ku karanta ibnu hajar shi ya faɗi wannan magana yana nan a fatul bari hadisin wannan juraiji din kun ji ɗaya ko kuma mutum ne zai shigo masallaci ya tada sallan nafila sai ya ji galiman ya zo an fara ikama amma shedan sai ya ziga ce ce to tunda nafila kake ka kara abin mana ya manta manzon Allah yana cewa bawana ba zai nemi kusanci da ni ta hanyar aikata min wani abu ba fiye da abin da na wajabta mai min duk abin da za ka nemi shiga a wurin Allah to ba za ka nemi shiga a wurin Allah da wani abu ba wanda zai fi fiye da abin da Allah ya wajabta ma ana cewa Allahu akbar Allahu akbar kad kamar sala kana nafila shikenan kawai sai ka gyara kawai dan yanzu biyayyar Allah da bin wannan farilla ya fi bin shi da waccan Allah sa kun gane to in shedan ya rasa cusa ka cikin shirka shedan ya rasa hanyar da zai cusa ka cikin bid'a ya rasa hanyar da zai cusa ka cikin kaba'ira ko saga'ira ko ya nutsar da kai cikin abubuwan da suke na halas ne wanda za su shagaltar da kai sai ya kalli tunda kai mai bin Allah ne sai ya kalli ya cusa ka cikin yin wani aiki na Allah wanda wannan aikin zai ɗauke maka hankali da yin abin da shi ya fi wanda Allah ya fi san ai wancan amma shi ɗan sai tusa maka ka dage akan wannan jama'a alsa kun gane wannan maganan kuwa Allah kyauta to sai malam yace wa idza istata'a ad-dukhul 'ala al-insan idan har ɗan ya samu dama na shiga jikin ɗan adam fi hadha al-amri a wannan fagen to bada'a sai ka ga ya fara aiki yud'ifu janib alkhairi fi sai ka ga ya fara raunatar da bangaren aikin alkhairi a cikin wannan dan adam din duk wani aikin alkhairi da shi ya fi sai ka ga shedan yana sa mai rauni akan yin shi ah to ba ka ganin wani kullun zai tashi kiyamul layl amma bai samu sallah asuba kuma shedan kullun sai ya rinka ziga shi tashi kiyamul layl amma kun bai samu sallah asuba kaga ya dage akan abin da aka fi ya watsar da wanda ya fi watan alasa jama'a kun gane makircin shedan don Allah ku tsaya ku je akwai wani littafi tahzibul insan na dan fojiyo in Allah ya so za mu samu lokaci mu zo mu karance shi kawai kawai za mu karanta shi ne kamar jawabin hausa ai jama'ar musulmi za ku yi mamakin iblis watan kun ga shedan ina dai baka shawara kai marmaza ka je ka sai littafin talbisu iblis kawai ba wai sai an zo karantawa ba kai marmaza yanzu ka siyo littafin sannan inda hali ka hada da littafin saidul khatir inna lillahi wa inna ilaihi raji'una watan kai kanka in ana karanta littafin sai ka gano ashe an samu matsala sai ka ganka kai ma kanka ashe dama kana kan wata matsala kai baka ma sani ba tun shaidan ya riga ya gama da kai to talbisu iblis kenan Allah kyauta to hatta ya ta'a fi umurin kasira har sai ya faɗar da mutum cikin al'amurra masu yawa min al-mukhalifan nan abubuwan da suke saba ma shari'a allati kana yu'ibu hafil akharin abubuwan da zaka ga yana aibata aibatar da su akan wasu mutane can da shi ke aibata wasu akan yin abin sai ga kuma ya zo yana yi wa zalika abinda zai haifar mai da haka kuwa shine bi sababi gaflati an nafsi shi kanshi ya manta da kansa shedan sai kai ka matsayin da zaka manta da kanka fi babin min al abwab allati yadaqu shaytanu ala al insan a cikin wata kofa daga cikin kofofin da shedan yake fado wa dan adam ta ita sai ya fado maka ya hana ka ya cusa ka cikin waɗancan abebe da aka ambata lidhalik dalilin wannan fa innal insana lallai dan adam bi hadatin da'ima yana da bukata a koyaushe ila tazkir a tunatar da shi dalilin wannan dan adam yana da bukata a koyaushe a rinka tunatar da shi wal wa'adi dan adam a koyaushe yana da bukata a rinka bai wa'azi wa targhib fi umar alkhairi kuma a rinka kwadaitar da shi akan ayyuka na alkhairi to muna ga sai mu tsaya nan ko ko kuma ya dan kara ko kuma ya tsaya din da kawai aka samu shine na rashin fara karatun da wuri abinda nake cewa shine inda karfe nawa ake sallah yanzu shida fa shida dan wani abu da kwata shida da ishirin galibi an gama minti biyar to mu ce shida da rabi mun fara karatu bakwai da rabi fa awa ɗaya kenan to takwas ai shi kenan sai a tashi to yanzu takwas din saboda haka kuma musamman yau ranar farko ce ina ga sai a tsaya kawai a hakuri sai jibi kenan sai ran juma'a kenan menene hukuncin macen da take yin al'ada na kwanaki shida sai ya koma sai ya koma cewa za ta yi kwana hudu sai ya ɗauke tare da alamu sai kuma kwana na shida sai ya dawo wuni ɗaya to menene hukuncin tsallaken da aka samu game da ibadarta lokacin da ya ɗauki dama ya cika ƙa'idar da jini ke ɗauke mata eh to shi kenan ya ɗauki amma abin da ake cewa ba wata tangarɗa ba ce a lokacin ta faru wanda zai iya tsayar da jinin wata tangarɗa ce sai a ce to ai tana a cikin jini dai an gane ko saboda haka irin wannan tambayoyin malamai na cewa dangane da matsalar haila ba ka iya ansa mace kai tsaye an gane akwai tambayoyin da sai kayi mata sannan ka ansa kuma duk wacce za ka ansa wa tambaya akan matsalar hailarta to in wata na wurin ta ce a to sai ka ce a ke ba wanki ke yi ta ki tambayar daban wannan matsalar ta ce dan bar ku ne watan shi matsalar haila matsala ce wadda duk inda ka ga mata kuto karkenta kowace da irin yadda na ta yi saboda haka ba a ba da fatawa ɗaya akan matsala hailan mata kun gani amma in ga abin da nassun ƙur'ani ƙarare faɗa to ka tsaya nan amma game da yadda rikita rikita shi yake samu to ba za ka ba da fatawa ba ka ce duk ta shafi mata a'a ta shafi mai irin wannan matsalar ke na baki ansar da kuma mai irin matsalar ki to ansar ta kenan amma wadda ba irin matsalar ki bace dan barkuni nau'in jinin haila fa hudu ne akwai nau'in jini jajawur akwai nau'in jini mai duhu akwai nau'in jini mai ruwan kabewa akwai nau'in jini mai ruwan siminti jama'a kun gani sannan ku sani wata in tana haila jininta mai ɗoyi ne wata jininta baya ɗoyi sai ƙarni to abin da ake so ta gane tun da tasin jininta mai wari ne yana cikin zuba sai ta ji wani na zubowa baya wari to wannan marawarin ba haila ba ne a dama ita jininta ƙarni yake yi tana yana cikin zuba sai ta ji wani mai ɗoyi ya zubo wannan ba haila ba ne sannan wasu matan jinin hailansu in ka taɓa yana da ɗumi wasu matan jinin hailansu bai da ɗumin a na ba ka za ka taɓa aina a don ka taimaka mata ne Allah kyauta saboda haka watan akwai littafi da usaimin ya rubuta kan matsala haila wanda da mun fara karanta shi da mata a unguwanmu har mun yi nisa matsalolin ayyuka da muke a wurinmu ya sama muka dakatar da karatun wanda wannan iyama inda aka tsaya ya haifan musu da gamsuwa sun fahimci kan matsalar jinin don wallahi jama'ar musulmi kunga da yawa malamai na haifowa da mata rudu kan matsalar jini saboda mutum zai karanta a ahalari wai shi yana ɗauka ai iyayen da karatun ki a ahalari shi kenan haka ba haka bane duk wanda ya iyakancewa ya mace iya kwanakin haila ya zalunce su bayi da aka ce sai dai idan wata take kwashewa tana yin sa ya ce to ita gaba ɗaya rayuwar ta ya ce wannan jinin akwai matsala dan akwai ko bari ku ji wadda za ta samu matsala a jinin haila amma matsalar ba ta gane ta ta shiga cikin matsala amma da jinin na matsalar da jinin hailan ba za ta gane kansu ba wanzu ita wanda za ta yi akwai fatawa da manzon Allah ya ce a gaya mata saboda haka da wannan tunayin al'adar kwanaki shida sai ya koma cewa za ta yi kwana hudu to misali wata bakwai da suka wuce ta daina yin kwana shida tana yin kwana hudu ne yanzu wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu wata biyar wata bakwai duk kwana hudu take injiniya zubo mata sai ya ɗauke tare da alamun da ta sani na shi sai kuma kwana na shida to ai ka ji tambayar kuma shin da yana yin kwana hudu ne a kwana shida ne kamar yadda watan da ya wuce kwana shida amma a wannan watan da ya zubo yana yin kwana hudu sai ya ɗauke take nufi ko ko dama tana yin kwana shida ta daina yin kwana shida ta koma tana yin kwana hudu amma yanzu da ya zubo ya kwana hudun ya ɗauke amma bayan kwana biyu a rana ta shida kenan sai kuma ya dawo ne sai ya dawo na wuni ɗaya to menene hukuncin tsallake tsallaken da aka samu game da ibadarta to magana biyu ce idan dama hailan kwana shida take yi to amma tun wurin wata bakwai da suka wuce ya koma kwana hudu yake mata to a wannan watan ya yi kwana hudu sai ya ɗauki sai ya ce wanka ta ci gaba da ibada amma da rana ta shida gaba ta zo sai kuma ya dawo to wannan sai ta ce ba haila ba ne wannan kawai ta tangarɗa ce aka samu idan ko a dama duk tsawon watannin nan kwana shida take har watan da ya wuce kwana shida take yi an gane wannan watan da ya kama ta fara haila kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu sai ya tsaya to a nan ba za ta ce za ta yi sallah ba an gane kwana biyar kwana shida sai ta ga ya dawo to dama can ba ta sallah ai yana gama kwana shirin shi sai ya ɗauki to sai ce wanka sai ta ci gaba da ibada kun ji wannan to a nan ya kamata mata kuma ku gane idan mace na yin kwana hudu akwai abubuwan da ke iya ja ya haila ya mace canza shine idan yana yin haila kwana hudu wata idan ta samu kanta cikin yanayin jin daɗi na rayuwa to yanayin jinin hailarta kuma sai ya canza an gane wacce take yin rayuwa a yankin da suke da tsananin sanyi sai ta canza daga wurin ta koma wani bangare mai tsananin zafi hailarta na iya canzawa wata tana yin haila kwana hudu ne idan ta yi aure aka fara saduwa da ita yana iya canzawa ya kara ko ya rage kun gane wannan akwai abubuwan da ke iya sa kwanakin haila ya canza da ya to amma abin da ake so mata su kula da shi dangane da canjin shi ne kina yan kwana hudu e wannan watan da ya zo sai wuce kwana hudun ha to a kwana hudun sai ki wankan ki ci gaba da ibadaki wannan da ya wuce sai ki ɗauka matsala ce kawai kwana biyar kwana shida kwana bakwai sai ki ga ya ɗauki ke dai kin ci gaba da ibada ki ranar ya san da kika saba wata da ya zo sai kika ga a ya ɗauki kwana hudu ya ki tsayawa biyar shida za ki wanka ki ci gaba da ibada bakwai sai ya tsaya wata na gaba in ya ƙara yi sai ki ce to Allah ya canza tsarin zubar jinin ki ne ya mai miki kwana bakwai wannan in an sami kamar haka so uku na faruwa gare ta sai ta ce to canjin tsari ne Allah ya mata na haila to daga nan duk sanda jinin ya zo to dama lissafin kwanaki bakwai kawai za ta yi amma abin da nake cewa in Allah ya so za mu samu lokaci a cikin karatun wannan littafin walaikum salam eh ko irin wannan yanayin yana iya canja jinin wata amma ba duka ba wasu an gane ko don idan ana ko jikin dan adam yanzu wani idan ana yanayin sanyi ya karce sai ga gaba ɗaya jinin sai dai dan nemi ya fito kawai ba zai fito ba amma wani sai ga jinin shi na zuba kawai kuma da sanyi ne ya karce to galibi mata da suke rayuwa a yankin da ake fama da sanyi jinin hailin su baya zuba sosai amma galibin matan da ke rayuwa a yankin da ke da tsananin zafi su ne suke yin haila da watan tsawon kwanaki ma aka same ta kwana shida ko bakwai ko tara ko goma saboda yanayinsu kuma Allah na iya jarraban macen duk da ya so da kwanaki ko nawa ne ko da ba a yanki mai alaka da irin wannan take rayuwa ba saboda ko da tana rayuwa a yankin sanyi ne in Allah ga dama sai ya jarrabe ta kawai da kwana goma wanda ke rayuwa kuma a yanki mai zafi in Allah ya dama sai ya sa da jinin ya zubo sai ya ɗauke kawai shi kenan sai wani wata Allah kyauta ɗaliba ne ya je wani gari neman karatu ɗaliba ce ta je wani gari neman karatu za ta yi ƙasar ne ko ko za ta yi sallah kamar na mazaunin gida ne dai ina ga ko to idan mutum ya tafi wani gari a matsayin ɗalibi in har ya je zai bi mutanen garin sallah to abin da ya kamace shi ya cika sallarsa amma in shi kaɗai zai yi sallah to abin da ya kamace shi yin ƙaso ko da ko kos ɗin da ya je yi wata tara ne ko shekara ɗaya kasur zai ta yi ku karanta littafin asafaru wa ahkamuhu sabon manzon Allah kan yi tafiya su je wuri wata shida suna harkokinsu amma duk kasur suke yi babu wani karatu a ƙur'ani ko a hadisi da ya iyakance tsawon tafiyar da ita ake wa kasur babu tafiya mafi karanta da aka ga sahabbai na yin kasuru saboda ita shine mil ɗaya haka abdullahi dan umar ya ce wa karanta alikin bulugul maram a babin kasuru na hamidul fatri yake cewa idza kharajtu milan fasartu sala ni in na fita tafiyar da na bar gari ta kai mil ɗaya kuma ni kasuru nake yi amma tun daga unguwar kaji ta dai san unguwar kaji a kaduna ko tun daga unguwar kaji har ka je talabishin garage to wannan duk baka yi saka ce za ka yi kasur ba domin gaba ɗaya haɗa suke tun daga unguwar kaji kai ba ma unguwar kaji ba tun daga rigacikun tun daga rigacikun yanzu har unguwar har talabishin garage duk gaba ɗaya haɗa suke ba wani daji tsakani jama'a kun gani saboda haka daga nan har ka je asibitin shika gaba ɗaya haɗa ki to amma kana wuce asibitin shika to ka bar inda ba a haɗe in dai tafiyar da za ka yi a gaba daga nan ta kai mil ɗaya to ya halatta kai ƙaso jama'ar musulmi kun gane wannan ko cewa kuma wani hadisi na turmizi wai annabi ya ce idan mutum ya tafiyar da ya yanke zai kwana huɗu a inda ya je to zai daina kasure cika sallah wannan hadisi bai inganta ba annabi sam sam sam bai faɗi wannan magana ba saboda an ga annabi ya tafiyar kwana goma sha hudu inda ya je gaba ɗaya kasur ne kwana sha hudu ya yi tafiyar da ya kwana sha shida inda ya je kasur ne ya yi tafiyar kwana goma sha tara inda ya je gaba ɗaya kasur yake yi kuma yana kasur ne yana kuma haɗa azahar da la'asar kasuru kuma haɗa azahar da la'asar sannan ga sahabban manzon Allah sun yi tafiya a garin da suka je sun yi wata shida